أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم
أو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فقل إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى الليل ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العباد كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
أو رأيت كالذي مر على قرية yace koko yanzu ba kai sani ba kai sanin wannan marra ala qaryatin wanda ya shude ta wata alƙarya hiya baitul maqdisi ita ce baitul maqdisi rakiban ala himarin yana haye akan wani jaki wa ma'ahu sullatu tinin yana tare da wata jaka kamar ta tin haka wa qadahu asir da kuma kamar kofi na wato asir kamar hadin wani abin abin sha wa huwa uzairu yace shine uzairu wa hiya ahawiyatun alhali ala urushaha ai saqitatun ala urushaha tana mai wato rushewa ala urushaha akan rufinta ai su kufiha yace lamma kharabaha bukti nasar yayin da bukti nasar wato ya rushe ta ita ce baitul maqdisi ita ce baitul maqdisi wanda an ce sababin rushewar tasu su bani isra'ila lokacin da suka yi ɗagawa suka yi butulci da irin neman da ubangiji tabaraka wata'ala ya ba su to ubangiji tabaraka wata'ala sai ya tsallaka buta nasar a kansu ya zama ya shiga ita baitul maqdisi da jama'a jama'a dan jama'a da yawa ya zama ya je kuma ya mallake su bayan ya mallake su sai ya raba su gida uku ismi na farko ya karkashe su ismi na biyu kuma shine sai ya basu a nan sham ismi na uku kuma to sai ya zama da su bayi haka duk ya karkashe su wasu kuma mai rage zama dai gabaki ɗaya rushe ita baitul maqdisi shi buta nasar shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ba da labari lokacin da shi uzuri ya zo ya shuɗe ta ita baitul maqdisin ya ganta tana rushe a kan rufinta ma'anan an ce mautul ƙaryaci ita alƙarya ta mutu shi ne mautul sukani yawwa a da cewa mazaunin wajen ma gabaki ɗaya babu su su ma duk an gama da su duk sun halaka to haka ya wuce ya gani to shi ne yake cewa anna kaifa yuwi hazihin lahu ba da mautiha yanzu ta yaya ubangiji zai rayar da wannan bayan mautaha bayan mutuwarta yanzu ubangiji zai rayar da ita kuma bayan mutuwarta ya san yadda take da yanzu kuma zo ga baki zai ubangiji ya rushe wajen mutan garin ma duk babu su Allah ya rusa su to ubangiji dan ya nuna masa irin ikonsa fa amata wallahu mi'ata amin ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya kashe shi shekara ɗari a take ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kenan sai ya ɗauke ransa ya kashe shi hanyar shekara ɗari sun ma ba a sahu ai a hayahu liyariyahu kaifiyata zalik ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kai shekara ɗari sannan kuma daga baya ubangiji sai ya rayar da shi don ya nuna masa kaifiyar wannan allah ya nuna masa ikonsa ƙala ta'ala lahu kallabista ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya faɗa gare shi ko ta wasu mala'ika kallabista ai makasta huna wato mudda nawa ka zauna a nan wajen ƙala labisti yauman au ba'a da yau sai ya ce ai zaman yini ɗi kawai ne zaman yini ne ko wani ɗan shashin yini la'annahu na ma'awalan nahari domin shi da ya zo ne ya kwanta ne ya rintsa a farkon yini faƙudira shi kenan sai a karɓi ruhinsa daga bakon ubangi tabaraka wata ala sai ya rayar da shi inda gurubi yayin faduwar rana dab da faduwar rana sai Allah ya rayar da shi fa zanna annahu yawman nawmi to sai ya zaci cewa ai a ranar da ya kwanta baccin gashi kuma shekara 100 a mace amma shi sai dauka a ranar ya kwanta qala balla bista mi'ata ani shine yace da shi a bala dai ka zauna a wajen nan shekara 100 kenan kana wajen nan fanzur ila ma'amika yanzu kai duba zuwa abincinka mana attini shine tin da yake cikin wannan jakataka wa sharabika da abin shanka shine wannan afiyar lam yatasanna ay lam yatagayya lam yatagayyar bi canja ba ma tulul zamani tare da tsayin zamanin nan shekara 100 gashi kuma bi canja ba wanzur ilahi marika kai duba zuwa jakinka mana kaifa huwa yaya yake fara'ahu mayyitan dan haka sai ga wannan jakin nasa a mace wa izamuhu bidun nan sai ya ga wato kasusuwan sa duk sun yi sun yi fari fa anna zalika lit'alama mun aikata wannan ne domin ka sani wala naj'alaka ayatan alal ba'th lin-nasi domin mu sanya ka ka zama hujja ka zama wata aya kan tashin alkiyama lin-nasi ga mutane wanzur ilal izami kai duba zuwa kasusuwa min himaraka kasusuwan jakinka kaifa nunshizuha ayyaya muke daidaita ta nuhiya muke rayar da ita bidan min nuni shine nunshizuha wa qura bi fatiya bi fatiya kuma an karanta wato a qira'a a qira'a shaza da nunshizuha min anshara kenan nanshuraha kenan wana shara lugatani wa fi qira'atin bidammiha wa zai ainuhar rukaha in ya zamo a qiraman nunshuruha ne shine zai zamo mun ya muke daidaita ta in ya zamo a waccan ruwaya ce ta nunshuruha shine daidaita ta in zamo ko nunshuzaha shine ma'ana ainar nuhar rukaha wannan fa'uha shine muke daga ta ka duba ga ya za mu daga ta murayar da ita summa nafsuha lahama sannan mu tufasar da ita nama naman jikinta bayan ta zama ƙasusuwa shi zakin naka mu tufatar masa da namansa fa nazar ilaiha shikenan shi uzairu sai duba zuwa ga wannan jakin nasa wa qartara kabar sai ganta tana hauhawa wa kasabat lahaman shike wa kusibat lahaman aka tufa wa kasabat lahaman kuma aka tufasar da aka ubangiji tufasar da ita nama wani fi hafihin ruhu aka yi musu busar rai falon mata bayyana lahu zalika fil mushahadati yayin da wanda ya bayyana gare shi ta hanyar mushahada ta gani na kuru-kuru qala alamu annallaha ala kulli shay'in qadir sai ya ce hakika na sani cewa ubangiji mai iko ne akan komai na'am
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بني ولكن يطمئن قلبي قال فاقدر بعد من الطيب ثم إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جمعا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم إن الله عزيز حكيم ita wannan kissa ta uku kenan wadda take bayani akan wato wato bayani akan tayar da shi matacce duk wannan ubangiji yana kawowa ne don a nuna wa jama'a cewa ubangiji tabaraka wata'ala lalle ne iko ne akan rayar da matacce wato domin domin tashin alkiyama to shine yake cewa wazkur katina izkala ibrahim a yanda annabi ibrahim ya ce rabbi arami kai fituhil mauta ubangiji ka nuna mu ka sanar da ni in gani yadda kake rayar da matacce matacce qala ta'ala lahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da shi awalan tumin yanzu baka ba da gaskiya bane mai kudrati da kudrata alal ihya'i a bisa rayarwa sa'alahu ma a ilmihi bi imanihi ubangiji ya tambayi annabi ibrahim ne tare da iliminsa saninsa da imaninsa bizalika da wannan liyuji ba gube masu ala domin ya bashi amsa da abin da ya tambaya fayan alamus sami una garabau domin wanda suke masu ji su san manufa annabi ibrahim ba wai rashin imani ba ne a'a ba wai kai rashin gasgatawa ba ne ba haka ba ne shi sa ya ce ƙala bala amantu ya ce ubangiji bala ba haka bane amantu na yi imani ya ubangiji na ba da gaskiya kai mai iko ne a bisa rayar da matacci walakin sai dai sa'altuka na roƙe ka liyar ma'inna ƙalibi ai domin zuciyata ta samu nutsuwa bil mu'ayyanati al madmumati ila al istidlali ta hanyar mu'ayyana wadda take abattarawa zuwa da kafa dalili ƙala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da shi fa huz arba'atan min al-dayri to ka riki tsuntsaye guda hudu ka samu tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilayka wato ka taro su zuwa gare ka wa qama'ahunna kuma kayayyan ya kayayyan kasu wa ahadal wa ahlada lahmahunna wa rishahunna shikenan ya yayyanka su cuɗa namansu da gashinsu haka ya samu tsuntsaye ƙwaya hudu ya yanka su ya cire kansu ya musu gunduwa gunduwa gunduwa ya zama ya cakuɗa su tare da gashinsu da ƙashin da namun duk ya haɗe ya cakuɗa su sun maji al'ala kulli jabalin min jabala ardika min hunna juz'an sannan ka sanya yanki daga cikinsu akan kowane dutse daga cikin wato tsaunuka na garinka na ƙasarka haka ya samu shine yace summar uhunna ilaika sannan ka kirawo su zuwa gare ka ya atiyan naka za su zo maka sa'ayin suna masu gaggawa ai sari'an wa alaman ka sani annallaha haqiqa ubangiji azizun ubangiji mubwayi ne la yuzihu shay'un wani abu baya gajiyar da ubangiji hakimun fi sun'i kuma bani ne a cikin aikin sa fa akhadha dawusan wa nasaran wa guraban wa dikan dan haka annabi ibrahim sai ya samu dawisu da mikiya wa guraban da kuma hankaka wa dikan da zakara wa fa'ala bihinna ma zukira ya aikata duk abin da aka ambata shikenan ya yayyanke musu kansu ya same su aka musu gunduwa-gunduwa aka ciccakuɗa su namansu tare da gashinsu da ƙasusuwan nasu da naman nasu wa amsaka rukusa hunna inda hu shi kenan sai je samu dutse ya sa wannan anan ya sa anan ya sa anan wajen shi kuma ya koma gefe ɗaya sai riƙe kan tsuntsayen a hannunsa wada a hunna sai kirawo su dama Allah ce kirawo su fata ɗayaratul ajaza'u ila ba'adaha hatta ta kamalat sun ma'akbalat ila ru'usiha yana kiransu shi kenan sai wannan naman nan wannan ya haɗu da wannan wannan ya koma jikin ɗan uwansa wannan gashi ya koma jikin haka suka dinga harhaɗuwa yana gani uru-uru wannan nama ya tafi nan ya haɗe wannan kashi ya tafi nan ya haɗe wannan gashi ya tafi nan ya haɗe sai da suka haɗu cap kowa ya koma inda yake sannan kowa sai zugurza sai ya haɗe da kansa haka suka yi haka suka yi na'am kaga ikon Allah kenan na'am bismillah
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم matsalin lazina ai sifatu na faƙatun lazina yin fi kuna amwalahun fi sabilin layi kwatancan wa'annan wawutu ciyarwar wa'annan da suke ciyar da dukiyarsu fi sabilin layi ai ɗa'atihi a cikin ɗa'ar ubangiji suke ciyar da dukiyarsu kamar tsala habbatin an fatar saba a sanabila kamar kwatancin ƙwaya ne da ta tsirar da zangarniya guda bakwai fi kullu sumbulatin bi aka habbatin a cikin kowace zangarniya akwai ƙwaya guda ɗari gashi ƙwaya ɗaya ka binne amma wanda ta yi sai wannan ƙwaya suka fitar da zangarniya guda bakwai a cikin kowace zangarniya ka samu kamar ƙwaya ɗari to faka zalika na faƙatuhun to ban aku da sab'i mi'atu da ifin to haka nan ciyarwarsu Ubangiji yake ruɓanya ta zuwa ruɓanye ɗari bakwai, wallahu da'ifu aksara min zalika, Ubangiji kuma yana ruɓanye sama da haka liman ya sha'u ga wanda ya so, wallahu wasi'un fadaluhu, Ubangiji fadalarsa mayarwaciya ce, alimun bi man yastahiqul mudha'afata kuma shine mafi masani da wanda ya cancanci ruɓanyawa. Shine zo cikin hadisi yake cewa alhasanatu bi ashri amsalha ila sab'a mi'ati bi'fin ila ma sha Allah in kai ba da hasana kwaya daya ko ka ciyar da abu kwaya daya ubangiji zai ninka ma ita haji zuwa goma da nan kuma zuwa 700 daga nan kuma ila ma sha Allah har zuwa yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so allazina yunfiquna الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذنهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ita wannan ayar ta sauka ne a cikin haƙin sayyidina usmanu da kuma abdurrahman ɗan'afin allah ya ƙara masu yadda a sha'anin wa tafiya ta buka lokacin shi da sidina usmanu ya kawo ragumi dubu ya zo ya ajiye gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama da kayansa kayan abincinsa da komai nasa sannan ya kawo dinari dubu wanda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya dinga cewa ma barra usmanu ma ma'ala ba'adal yau to daga yau kuma babu abin da zai cutar da sayyidina usmanu shi kuma abdurrahman bin auf ya zo da dirhami ya gabaki ɗayan jarinsa dirhami dubu takwas ne sai ɗauko rabi dirhami dubu hudu ya kawo manzon Allah rabi kuma ya ajiye wa iyalansa ya zo ga shugaba ya raba bi ga abin da ya kawo shugaba ya ce barakallahu laka fima amsakta wa fima amfakta Allah ya yi albarka gare ka cikin abin da ka riƙe da kuma abin da ka ciyar to fasara ba da zalika maluhu katturabi to daga na an ce dukiyarsa sai ta zama yadda ka san ƙasa duk abin da ya taba su ya zama kuɗi to an ce wannan ayoyin wato a kansu ta sauka wangiji yake cewa allazina yanfiquna amwalahum wannan da suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi a cikin ɗaukaka addinin Allah sun la yunfiquna ma anfaqu mannan Allah munfaqi alayhi da ƙaulihin matsalan kada a hasantu ilaihi waje burta halau sannan ba sa biyar da ma an fito abin da suka ciyar mannan allah mumfaƙi alaihi suna masu buri akan wanda suka ciyar da shi ɗin yawwa sun ciyar cikin ɗaukaka addinin allah sannan kuma ba sa yin buri ga wanda suka ciyar da shi ɗin matsalan su dinga cewa ƙara hasanci ilayhi wanda ba ne masa ba ai na bashi na yi masa alheri ne masa to wannan gori ne Allah baya son wannan waje bartu halahu sacin da ga yadda yake ba mu muka zo muka yi masa kaza ba muka yi masa kaza da yana tafiya lamari biyu ya rikice masa ba da mu mutum ya ce da ba don mu ba ai zai auren ne a'a wannan gori kenan ba a son haka wala azan ko ku cuta wala azallau ko ku cuta da shi bi zikir zalika ila ma la yuhibbu la yuhibbu ta hanyar ya dinga ambata wanda baya so yawa wannan wani ya zo muka taimaka masa shi ma wani ya zo to duk wannan ba a so lahum ajruhum to sakamakon aikin su ciyar wasu ya tabbata gare su inda rabbihim a gurin ubangijin su wala khawfun alaihim kuma babu sha'i gare su wala hum yahzanuna fil akhirati kuma su babu damuwa gare su fil akhirati a lahira shi yasa yace a lahira da yace wala hum yahzanuna babu damuwa a gare su sai yace fil akhirati sai dai a lahira saboda shi ita duniya ga baki ɗaya gidan bakin ciki ne yawwa babu hutu a duniya yawwa musamman shi mumini ba mumini dole ubangiji sai ya jarrabe shi yawwa ashaddu bala'an al'anbiya'u fal amsalu fal amsalu yawwa ita duniya babu hutu a duniya yawwa duk wanda ya zo duniya kan ma mutum ya sa rai wai ya a duniyan nan wai hutawa zai hutawa sai dai an je aljanna yawwa nan duniya gidan aiki ne wajen bin Allah ne wurin bin annabi ne wurin salatin annabi ne wurin karatun alkur'ani ne ita duniya na'am qaulun ma'ruf
قول معروف ومغفرة خير من سلامة يتبعها أذى والله غني حليم qaulun ma'rufun zance wanda yake da daɗin zance shine kalamun hasanun zance wanda yake mai kyau wa raddun ala sa'ili da kuma juyarwa ga shi wanda ya zo yake roƙo ka taimaka masa jamilun juyarwa wadda take mai kyau wa makiratun lahu da kuma yafiya gare shi fi ilhajihi a cikin irin nacin da zai zo ya dinga yi almajiri ya zo ta cewa ba ni ba ni ba ni ba ni to wannan yafiya da za ka yi cikin wannan abin khairun shi ya fi alkhairi min sadakatin da ka yi sadaka ya taba huha azan a ce kuma bayan kai sarka kuma cutarwa ta biyo baya kai masa kyakkyawan fadi ka yi haƙuri da Allah ka yi haƙuri ba komai in mun samu ba komai ka san yanayin lokacin da ake ake ake ciki yanzu da Allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri to wannan shi ya fi alheri daga sadaka ya taɓa huwa azan wadda za a ce daga ba kuma cutarwa ta biyu baya bilmanni ta hanyar yin gori ka ba wa mutum abu kuma ka zo ka neman gori ba mu muka yi masa kaza ba ba yi masa kaza ba wata ayyirin lahu bi su'ali da kuma shi kenan kuma ka je ka dinga aibata shi da roƙo yarwa na yafiya roƙo yafiya matsawa nan nan ya zo shi kenan sai da muka taimaka masa to ina aka ce kai haka yawwa wanda baka ba shi ba ƙudin sa'ila walau ja ala farasin ko ba wanda ya zo nema gurin ko da ya zo akan doki ne yawa wanda ya zo nema gurin kai zai ce taimaka mu inda hali doki ka bashi in ba ba hali shi kenan ka bashi hakuri da Allah ka yi hakuri ba ba hali yawa abin da za ka yi kenan wallahu ganiyun an sadaqatul ibadi ubangiji mawadaci ne gabarin sadaqar bayi halimu kuma ubangiji bita akhirul uqubati kuma ubangiji ya fi mutuka gurin haƙuri ta hanyar jinkirta uquba anil mani ga wanda yake mai gori da kuma wanda yake mai cutarwa shine wanda yake cutarwa wanda zai ba mutum sadaka kuma yazo ya ne masa gori ya manta shi ma Allah ne ya bashi yawa ka manta kai abinda aka baka din ubangiji tabaraka wataala Allah ne ya baka shi a cikin kori sai kai koyi da shugaba sallallahu alaihi wasallama mun sani ya tabbata a cikin hadisi cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama akwai sanda yi sallah tare da sahabbansa bacin an idar da sallah sahabbai sai su ga shugaba sallallahu alaihi ya shiga gida cikin hanzari alaihi salatu wassalam shikenan sai ya fito sai suke tambaya sai yake cewa na tuna wani dan garin dinare ne aka ritu an ubayyituhu sai nake kyamar ya kwana a gidana fa amartu bi kismatihi don haka na fito na ce a raba shi yawwa kudi ne a gida ya ce ba na son kudin ya kwana a gida na fito na raba shi a wannan martaba ce wadda take babba sai annabawa yawwa sai kuma manya-manyan bayan Allah wanda Allah ya ajiye su akan wurasa ta manzan Allah akan gado na annabi su ne suke irin wannan yawwa kai da ka bai kai haka ba sai kai irin gwargwadon yadda za ka yi kaga abdurrahman dan aufin kaga sai raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi yawwa to kai ma sai duk abin da zaka sai ka gurgudun ikonka amma irin wannan kodi da azima ka ba da dukiyarka kwaya daya sai manya-manyan warisai sai manya-manyan ahlus sunnati su ne wanda za su ba da dukiyarsu ga baki ɗaya su miƙa ta yadda manzon Allah ki wannan kaga alhamdulillah mun ga wannan gurin shugabannin ko mun gani abin da yake cikin gidan gabaki ɗaya za a kawo shi zai ce a fita da shi gabaki ɗaya ba na so wani abu ya kwana a gidan nan kuma ya dinga farin ciki ya ce yanzu alhamdulillah yanzu na huta ko mun ga ka gudun shehu mu shehu aliyu harabi a kawo mara abin a kawo masa abin ya ce a fita da shi ya ce a fita da shi ya ce da allah a je a rarrabawa gidaje ne a bashi a bashi sai ce gashi nan a je a rarraba mota ce a kawo ta sai ce da allah a je a siyar a rarrabawa almajirai kuɗin yawa in ya zo na ya kwana ka sai to yanzu na ji daɗi na kwana babu ko kwamu yawa to kun ga ahlus sunnati kenan wanda suke kan sunnar annabi ta haƙiƙa sallallahu alaihi wasallama na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل ذروان عليه تراب فأصابه واد فجعله صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ya ko da kuka ba da gaskiya da Allah kada ku bata sadakokinku ai ujuraha ma'ana sakamakon da ubangiji yake ba ku a cikin saraka kada ku bata su bilmanni da gori wala aza da kuma cutarwa shine ibtala batawa kallazi ai ka ibtala na bakatin lazi kamar batawar ciyarwa wannan yunki malahu da yake ciyar da dukiyar sari'a annasi ai mura'iyar lahu wanda yake ciyar da dukiyarsa don mutane su gani shi ne wanda yake yi don riya yawwa wanda yake yi don riya wanda ya zo cikin hadisi duk wanda ya riya yi wani aiki don riya da shi ma alƙiyama Allah zai masa riya sai a ɗago sai a ce kun ga wannan shi ne ya kaza ya kaza ya faɗa a faɗi irin ayyukansa na alheri yana jin daɗi kuma shi kenan sai shi ma an sanar da mutane halin da yake sai a juya shi kuma izuwa wuta haka shi ma wanda ya jiyar shi ma a kiyama za a jiyar za a yi masa irin abin da ya yi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir haka nan bai baya imani da Allah da ranar lahira wa huwal munafiqu shine munafiki fa masaluhu kwatancansa kamar sul safwani kamar kwatancin irin dutse ne irin fan dutse shafaffan dutse alayhi turabun wanda ga ƙasa a kansa fa asaba huwa bilin matsarin shadidin fatarka husalda sai ma makon ruwa ya zubo kan wannan kurmin dutsen nan wanda ga ƙasa a kansa fatarka husalda sai ya bar wannan dutsen saldan ya bar shi salba ya bar shi shafaffe lashaya alayhi babu komai a kansa duk ya wanke wannan ƙasar wala ya wato wala ya ala shay'in mimma kasabu ai ba su da iko ba su da iko akan wani abu mimma kasabu daga abin da suka aikata ma'ana ai la yajiduna lahu sawabin fil akhirati ba za su samu wani sakamako gare shi ba a lahira kama la yujadu ala safwani shay'un min at-turabi kamar yadda ba za a samu wani abu na turbayan nan ba akan wannan dutsen allazi kana alaihi wanda yake kan wannan dutsen li izhabal matsari alaihi saboda tafiyar wadda wannan ruwan sama ya masa to shi ma haka aikin munafiki yake wanda yayi dan mutane su gani yayi yana ciyarwa ne ba dan kuma ba dan a gani a ce yayi shi yasa yazo a cikin hadisin Turmuzi daga cikin farkon wanda za a yi wa hisabi a ranar alkiyama akwai wanda yake mai ciyarwa za a zo da shi kaciyar kaciyar kaciyar sai ce haka ne ya ubangiji sai a ce kaciyar dan a ce kai mai ciyarwa ne shikenan kuma an faɗa wa ƙarƙila an faɗa sai a ce a tura shi wuta wani ya zubilla to shi sa duk abin da za ka yi ka yi lillahi billahi duk abin da za ka yi ka duba zatin Allah ka yi saboda shi na'am wallahu la yahdi al-qawmal kafirina ubangiji ba ya shiryatar da mutane kafirai na'am
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم فمثل جنة بربوة أصابها واد آتت لها ضعفين فإن لم يصبها واد فقد
ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أي تحقيقا للصواب عليه kwatancin ciyarwar wa'annan da suke ciyar da dukiyoyinsu don neman yardar Allah da kuma tabbatar da sakamako daga kawunansu tabbatar da sakamako ga kawunansu alaihi akan ciyarwar da suke yi bi khilafil munafiqina sabanin su munafiqai allazina la yarjunahu wanda su ba sa kaunar sakamakon ubangiji li imkarihim lahu saboda inkarin su gare shi kamar sal jannatin kamar kwatancin wata gona ce bustanin gona dirbuwatin akan wani tudu shine makanin murtafi'in mustawin waje wanda yake mai tudu kuma waje wanda yake labelable waje wanda gashi nan ashin fide a saba hawa bilin da ma makon ƙasa ya zo ya zubo ya samu wannan ƙasar fa'atat ai a'atat ukulaha a samara ha bi ifaini wannan ƙasar ita wannan gonar sai ta ba da 'ya'yan itatuwanta bi ifaini ba to ninki di'ifai ma yusmiru gairuha wato rubanyan abin da watan take bayarwa saboda can wajen ita sai ta bada shiribi biyu fa illan yasbaha wabilun fadallun umma ma makon ruwa bai taba wannan kasar ba fadallun to ko dan yayyafi ne fadallun dan yayyafi shine matsarun hafifin yusibu ha da ya same ta ya zai ishi wannan kasar ko ba a ma makon ruwa ba ɗan ruwa wanda yake hafifi irin ɗan yifi in ya zo ya tafi wannan ƙasar to zai wadatar da ita ta ba da abin da ake so li'irta fa'iha saboda ɗagawarta alma'ana tusmiru wata zuku kasar almatsari wata zuku kasur almatsaru wata tusmiru wata zuku kasur almatsaru amƙalla wato tana ba da 'ya'ya tana wato tana ba da 'ya'ya kasur almatsaru ruwan sama yayi yawa am kalla koko yayi kadan to faka dalika nafaqatu man zukira tazku inda lahi kasurat am to haka ciyarwar wa'annan wanda aka ambata yake a gurin Allah sun bada abu kankani ne ko sun bada yara abin nan haka zai zama mai yawa a gurin Allah yawa yadda aka bara kwatancen nan kadan suka bayar ko kuwa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku kiyayu ta koda da tsagin dabino ne duk abin da zaka bayar na alheri komai kankantar sa to kada ka rena wannan alkhairi kada ka rena shi ubangiji zai ninka shi zai ninka shi zai ninka shi na'am wallahu bima ta'maluna basir ubangiji mai ganin abin da kuke aikata ne fa ijazukum bi kuma ubangiji zai saka muku da shi
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها أبصار نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وعناب تجري من تحتها من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات ai ɗayan ku ba zai so ba a ce akwai gona gare shi min nakhilin gona ta dabino wa anabin da kuma inibai wadda koramai take gudana min tatiha ta karkashinta lahu fiya sumurun min kulli samarati wato lahu wato wato dan itace daga dukkanin wannan ika na itace za ta bata gare shi fiha a cikin ta wa qad asabahu al-kibaru haqiqa kuma ga tsufa ya riski ya same shi yawa tsufa da ufa minal kibari anal kasabi don haka sai ya zamo ya yi rauni saboda tsufa ga barin yin wani kasabi ba zai iya wata sana'a ba wala wuzurriyatun ba a fa'un auladun sigaru kuma gashi yana da ‘ya'ya'yan ƙanana la ya alaihi su ma ba su da ikon yin wani kasabi ‘yan ‘ya'yan nasa ƙanana ne fa a saba ha isarun rihun shadidatun don haka wannan gonar tasa sai wata iska mai tsanani ta zo ta samu wannan gonar na wannan gonar fihi narun wanda a cikin iskan nan akwai wuta fatar ƙarshi kenan duk ta kona ta yawa fatar ka wuta sai zama ta kone fafa kadaha don haka ya rasa ta a hawa jama'a na ileha kuma yana mutukar buƙatuwa zuwa gare ta wa baki yawuwa auladu don haka sai ya zama ya wanzu da shi da shi da 'ya'yan nasa suna cikin halin gigita lahiratul hum babu wata dabara gare su to wannan wato kwatance ne lina faqatul tamsilin lina faqatul mura'i wal mani kwatance ne ga ciyarwa wanda yake yin abu riya da kuma wanda yake yin gori yawa yadda ka san wannan a ce gona ce da kai ta dabino ta nau'in 'ya'yan itatuwa komai akwai da kuma ga tsufa ya zo ya samu mutum kaga mutum yana ya ci buri akan goran akan wannan gonar tasa ga kuma ƴaƴaye ƙanana tashin farko to shi sai wuta ta zo ta kone wannan gonar kaga za a shiga tashin hankali to kwatancin wanda yake ciyarwa da riye yake yi ko kuma wanda zai ciyar zai ciyar kuma ya zo ya dinga yin gori abin haka to wannan abin nasa zai tashi babu komai a ciki a ranar alkiyama na'am kadhalika kama bayyana ma zikira ai kamar yadda ubangiji ya bayyana muku abin da aka ambata yi bayyana Allahu lakum layati ubangiji yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkuruna ko da cewa ku za ku yi tunani bata atabiruna ku yi izina a cikin su
ya ayyuhal ladina amanu anfiqu ya ayyuhal ladina amanu anfiqu طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا خبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغلوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka bada gaskiya an fiku ai zuku min tayyibati jiyad ma kasabtum min almali ku ciyar ma'ana ku bada zakka daga wato wato tayyibata wato zababbu jiyad ma kasabtum abinda kuke tsururuta min almali na dukiya ku bada zakka daga ciki abubuwan da suke wato masu kyau na dukiya wanda ya zama kun yi kasabinsu to ku ba daga zakka daga ciki wa mun ɗayi ba ta ma a harjina la kun min al'ardi hakan nan daga daɗaɗan abin da muka fitan muku min al'ardi daga ƙasa min al'ububi daga ƙwaya ƙwayoyi irin su dawa wasu simari da kuma da kuma da kuma ƴaƴan itatuwa wala tayammumul khabisa ay tuqsidul khabisa ar-radiqu minhu aminal mazkuri kada ku nufi wanda yake mara kyau ya zama minhu daga shi ne tun fi ƙuna wu za ku dinga ciyarwa fin zakati a cikin zakka walastin bi akhizihi to ai kuma ba masu karɓa ba ne ayyal khabisa shi wanda yake mummunan lau'uti muhu da za a ba ku shi fi hukukikum a cikin haƙƙinku ya za ku ɗauko abu wanda yake mai kyau ya lalace ku bayar abin da za ka ba wa Allah wanda kai ma a cikin haɗin kan aka ɗauko aka baka abu wanda yake mara kyau kai ma ba za ka karɓa ba illa an tugumi dufihi bit tasahuli wa gaddal basari in ba ku rinsa ido a cikin abin ba fa kaifa tu'adduna minhu haqqallahi ta yaya za ku bada haƙƙin Allah a ciki wa alamu ku sani annallaha haqiqa ubangiji ganiyun annafaqatikum ubangiji mawadaci ne ga barin ciyan taku hamidun mahamudan ala kulli alin halin wato abin yabawa ne abin godiya ne a cikin kowane hali kaga a wannan ayar da yake cewa an fi kumin ɗayyibatu ma ka sabtun wani ma a harjina da kummin al'arab kaga a nan sai nuna kenan gaba ɗaya duk abin da aka noma shi yake fitowa daga cikin ƙasa sai ya zama akwai haƙƙin zakka a cikinsa kenan ko kamar zahirin ayar abin da ya nuna kenan to irin wannan to sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta zo za ta rabi damun su dewa abin an alkur'ani ya zo da wani abin da kuma sunna ita take zuwa ta yi bayani ta yi bayanin abin da ake nufi ta yi bayanin abin da ake nufi shi yasa kaga wato shi yasa a gurin malamai suke da maganganu akan irin wato akwai sabani gurin malamai cikin irin abin da ake fitarwa ake fitar musu da zakka wanda shi imamu shafi'i za ka ga a gurinsa duk abin da ya zamo abinci ne an riƙe shi abinci inda ya kai ausiki biyar to wannan za ka ba ta zakka a cikinsa idan an yi shi da ala ta bar ruwa to shi kenan sai a ba da nisfil kushiri yawwa idan kuma da waninsa ne ruwa ne zo daga sama ko kuma waje ne shatabke waje ne mai nema wannan sai a bada ushiri kenan ya zama a raba shi goma a ɗauki kashi ɗaya a bayar idan kuma kayi da irin kayan ban ruwa a raba shi gida ishirin a ɗauki ƙwaya ɗaya a bayar wanda shi abu hanifa shi ne ɗauki wannan ayar a kan zahirinta shi sai ya wajabta zakka duk abin da yake fitowa daga cikin ƙasa shi a gurin abu hanifa za a fitar masa da zakka abincin ɗan adam ne kamar irin su shi a gurin abu hanifa hata irin su fawakihu irin su ayaba irin su mangoro irin su su irin wannan kayan abubuwa kudurat kudar irin su dukkanin su shi a gurinsu duk za a fita musu da zakka wanda kuma an sani mu kuma nan mazhaba ta malikiya abubuwa kwaya 20 ne wanda malamai duk sun yi bayanin su wanda ake ake fitar musu da zakka الله أعلم نعم الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر shi shedan ya nemi ku barazana da talauci yukhawwifukum bihi yana tsoratar da ku da talauci in tasaddaqtum idan kuka yi saraka fa tumsiku dan haka sai ku dinga ku dinga kamewa ga barin yin saraka sai ka dinga ganin ai in ka zo ka bayar ka taimaka dan uwanka wa dukiyar za ta kare to shedan ne yake ma haka yake ma barazana waya amurkum bil fahsha'i kuma shi shedan yana umarta ku bil fahsha'i ai al bukhli yana humarta ku da yin ruwa wa manki zakati da kuma hana zakka a nan wajen alfahasha'u ruwa kenan wanda an banda nan duk inda yawanci duk inda kaga alfahasha'u a cikin alkur'ani yana zuwa ne ana nufin kamar zina haka amma nan wajen saboda munin ruwa da munin hana zakka kaga ita ma nan sai aka kira wuta da cewa alfahasha'u yawwa saboda ba a san ruwa ruwa ba ta yi ba yawwa ruwa ba ta yi ba balantana ko mutum ya hana haƙƙin Allah wannan ya fi muni yawwa ya fi muni mutum ya hana haƙƙin Allah wanda shi zakka haƙƙi ne na Allah wanda ubangiji za a karɓa daga gurin masu kuɗi za a baiwa talakawa dama haka yake in an karɓa daga masu kuɗin Allah daman ya faɗi wa'anda za a ba wannan sunfin nan guda takwas su za a zo za a bawa wanda mutum da zai duba duba na basira wato da yawa matsalolin duniya yau da za a ɗauki zakka a dinga ba da ita to da yawa za a maganin matsaloli da yawa yawa shi duk abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya umarni a yi to za ga hatta a zamantakewar duniya wannan abin shine mafita yanzu kamar kisasi kisasi wala kun fil qisas hayatun da za a dauki qisasi a tsayar da shi a dinga yin sa to za ga dewa duk wasu matsaloli za a fita da su daga cikin duniya kusan duniya gabaki ɗaya sai a zauna lafiya yawwa shi duk abin da Allah ya umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni to za ga nan ne mafitaka a zamantakewa ma kaucewa kuma tsari na Allah da tsari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne hanya zuwa fadawa ga dukkanin wani bala'i ko ko wata hasara yawwa shi yasa ni mai hikima yake cewa duk wanda ya bar ka'ida to ba zai samu fa'ida ba kana kaucewa ka'ida to fa'ida ba za ta zo ba shi komai yadda Allah ya ajiye shi manzon Allah ya ajiye shi to nan za a bi wannan amma ana kaucewa tsari na Allah tsari na shugaba sallallahu alaihi wasallama to kuma shikenan kuma an bar gaskiya kuma na'am wallahu yidukum magfiratan minhu ubangiji kuma ya nemi ku alƙawari gafara minhu daga gare shi alal infaqi akan ciyarwa gafara lizunubikum taznubanku wa fadalan da kuma arziki wato shine rizqan khalafan minhu arzikin da zai mai baya in ka bayar to ubangiji kuma zai dinga maiwa kamar da mala'ika yake addu'a Allah ma'adin mumfikan khalafa shi kuma wancan mala'ikan yana addu'a Allah Allah ma'adin mumfikan talafan Allah duk mai ciyarwa Allah kai ta ƙara masa kai ta mai masa duk kuma wanda yake riƙewa baya bayarwa a shi kuma Allah ka ƙara masa asara da rashi haka kullum mala'iku bi suke yin addu'a kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wallahu wasi'un fadaluhu ubangiji wato fallarsa mayarwaci mai mayarwaci ya ce alimu bilmun fi'i kuma masani ne da wanda yake mai ciyarwa na
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة وما يذكر إلا أولي الألباب يؤتي الحكمة ubangiji yana bada hikima shine yace ay al-ilman nafi'a wato hikima shine ilimi mai amfani al-mu'addiya ila al-amali wanda yake bayuwa zuwa aiki ilimi wanda zai bayu zuwa ga aiki shi nan malam yake cewa shi ne wato hikima kenan duk da dai akwai kuma maganganu da yawa a cikin ma'anar ita wato hikima wasu sun ce ma'anar hikima ma wato annubuwati kenan Allah na ba da hikima ga wanda ya so wasu kuma suka ce hashiyatul lahi tsoron Allah ita ce hikima kenan wasu kuma suka ce alƙura'an alƙura'ani shi ne hikima wasu kuma saboda wasu kuma suka ce wato kamar da zo cikin hadisi la hasada illa fi sanataini rajulun ata'allahu malam wa rajulun ata'allahu hikimata yaqdi biha wa yu'allimuhu an-nasu saboda hadisin da zo babu kishi sai a cikin abubuwa guda biyu da wanda Allah ya bashi dukiya yake ta ciyarwa da kuma ubangiji wanda Allah ya bashi hikima yake hukunci da hikiman nan yake sanar da mutane ita to shi yasa suke ganin hikima wato ilimi mai amfani wanda yake amfanarwa wa man yutal hikimata duk wanda aka bashi hikima faqad utiya khairan kaseera haqiqa wannan an bashi alheri mai yawa limasirihi ila sa'adatul abadiyya saboda koma sa zuwa wato sa'ada azurta wadda take hatta arha abada wadda ba za ta yanke ba wa ma yazzakaru ai wa ma yattaizu amma ba wanda yake wa azantuwa da irin wannan illa ulul albabi sai wanda suka ma abota hankali ashabul uquli ma abota hankali alhamdulillah